بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha hudu ga watan jimadar thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماء الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مروكين سركي ميسا كيد الخير با من تابا مالا ينا كم ميد مرتني وإرم غنغنون كاريري دوانا تكالري تجانا السماوية أنبتا cewa wai sahabbai sun yi fada isu isu saboda ƙoƙarin kama madafin iko ne to shi ne sai mala yake bayyana a'a hakikanin gaskiya babu sahabin da ya fada da ɗan uwanshi saboda mulki sahabin da aka san ya fada da ɗan uwanshi shine muawiya ya fada da sayyidina ali kuma mala ya bayyana menene hakikanin abin da ya haifar da fadan ba wai sayyidina ali na neman kujeran mu'awiya na neman kujeran sayyid na ali bane duk ba wannan bane duk wanda ya faɗi wannan suka tabbatar da cewa yayi ƙarya Allah shi kiyaye to bayani ya kai inda mala ya ce warawa tabari min tariqi muhammad ibn abdullah ibn sawadin wa talhat ibn al-a'lami fi tajhiz ali li aisha radiyallahu anhuma lokacin da aka yi yakin jamal sayyidina ali ya yi nasara akan waɗannan sojoji da suka fito a ƙarƙashin jagorancin sayyida aisha da talhatu bin ubaidillah da azubair to aisha ta zauna a garin basara bayan wannan yakin sayyidina ali shi ya bata masauki ya girmama ta ya kyautata mata ya mata sha tara na arziki jama'a inda gaba tsakaninsu ali zai wannan kuma yana yakin ya san cewa da uzuri a cikin abin da ake yi din to shine mala yake cewa ai waɗannan malamai sun ruwaito cewa Ali ya kintsa ma Aisha kayan tsaraba da za ta tafi da shi Madina masu tarin yawa lamma aradat an tartahila min albasara yayin da ta basara qala suka ce جهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب أزواد أو متاع سيدنا علي يا كنسا ما عائشة أبن هوانا مسمى gani da za ta hau daga basara zuwa madina wa azwadin da guzuri ko kuma kayayyakin da ake da bukata na harkokin yau da kullum duk sai da Ali ya shirya mata. Wa akhraja ma'aha kullum man naja mimman kharaja ma'aha. Cikin sojojin da suka biyo ta, to duk wanda yake nufin zai koma Madina sayyidina Ali ce ga hanya nan. Illa man ahabbal maqam sai wanda da ya ji garin ya mai daɗi ya zaɓi zai zauna Ali ce ga waje ne ya zauna. واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات كما يزاب أمتا ماتا أربعين دقا چكين سننن ماتا بصرة سيمتا هدندمو سيمتا دقا بند تكيسو وقال يتشي جهز تجهز يا محمد فبلغها yace ka kintsa mata kayan tafiyanta ya Muhammad sannan kuma ka karaka ta har Madina mun gano wannan da kyau ko duk abin da take bukata wanda a gidan gwamnati za a iya mutum na kyautatawa sayyidina ali ya sa an shirya ma sai da aisha jama'a akwai gaba tsakaninsu akwai fada waye ce akwai fada Allah ya kiyaye falamma kana al-yawm alladhi tartahilu fihi ranan tashi da Aisha za ta ta tafi ja'aha sayyidina Ali ya zo wajenta hatta wa qafalaha ya tsaya a kofar daki wa hadaran nasu jama'a suka zo dinna basara fa kharajat ala nas Aisha ta fito gaban jama'a wa wadda'uha duk jama'an basar suka yi mata bankwana kun gano nan don Allah sabi sa daga ba tsakaninsu duk jama'an basara suka fito suka yi bankwana da sai da aisha waƙala ta ce ya bani ya baniya ya kai ɗana ta annaba ba'aduna ala ba'adin sashinmu ya yi maganganu iri-iri na ɓatanci kan sashi istibta'an wastizadatan wasu sun yi kaɗan wasu masu yawa fala ya ataddanna ahadun minkum ala ahadin bi shay'in balagahu min zalika saboda da Allah kada wanda daga cikin ku ya ce zai dauki fansa ko zai wani abu sakamakon waɗannan maganganun da za su je su komo ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa koda fada aka yi jama'a za su yi ta maganganu na banza to in aka ce an yi sulhu ko koda ko waɗannan maganganun sun taso ba a waiwayensu shi sa ake son in ranka ya ɓaci ko ranki ya ɓaci don an yi faɗa karki saki baki ita surutu saboda akwai ran da za a yi sulhu a yi shi sa duk yadda mutum yake bar ma sulhu ƙofa kun gano wannan ka bar ma sulhu ƙofan da za ta shigo in ka kulle ƙofan bam ko Allah ku ya nemi sulhu kuma sulhu sai ya zo maka da wahala yasa ko mace ce aka aure ta sai aka rabu in kawaye sun zo wajenta ta dinga surutu tana zagin mijin kenan ba ga suke ba ko ta yaji ba ma fara buwa je ta ta surutu wanda lokacin da hankali zai haukanta sosai ta ganta ya kuskure kuma lokacin ta makara ina fatan mun gano wannan da kyau to shine Aisha ta wannan magana innahu wallahi ma kana baini wa baina Ali Aisha ce ina maka rantsuwa da Allah ni ba wani abu tsakanina da Sayyidina Ali fil qadim ada illa ma yakunu bainal mar'ati wa ama'iha sai dai irin abin da ke tsakanin mace mun gano wannan da kyau da baffanninta da yayan baffanninta ba wani abin da ke tsakanina da shi wa innahu indi ala ma'atabati fil akhyar kuma shi Sayyidina Ali a matsayin shi a wajena yana daga cikin zaɓaɓɓu fitattun mutane masu daraja. Waƙala Ali, Sayyidina Ali ya ce, Ya ayyuhan nas, ya ku mutane sadakat wallahi gaskiya da faɗi, wallahi wa barrat ma kana baini wa baina ha illa zalika. Lahi ni ba wani abin da ke tsakanin da Aisha sai abin da ta faɗa muku. wa inna halar zaujatu nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matan annabinku ne fi duniya wal akhira duniya da lahira wannan hadisi mala yace tarihu tabari ka karanta tarihu tabari mujalladi na hudu shafi na 544 jama'a mun gano wannan da kyau ko kun ji abin da sayyidina ali ya faɗi wannan ma fa an gama yaki ne fa wa mimma thabata min zalika an ammar yana daga abin da ya tabbata irin wannan daga ammar bin yasir radiyallahu anhu wa kana fi jaishi ali ya kasance na cikin rundunar sayyidina ali yawmal jamal a ranar da aka yi yakin jamal ma rawahu tabari min riwayati malik bin dinarin qala cikin riwayar malik dan dinar yace humila ammarun ala az-zubair Ammar ne ya ɗauki makami ya tinkaru Zubairu zai ɓarar da shi, yawmal jamal a ranar da aka yakin jamal, faja ala ya huzu hubin rumhi sai ya tura shi da mashi a hankali ya huzu shi ne ɗan kare shi haka. Faƙala sai Zubairu ya ce, A turidu an taƙatulan, kana son ka kashe ni? Ƙala sai ce la an sarifu, a a so nake ka kauce ka bani hanya in wuce. Mun gano wannan da kyau ko? ba kashe ka zan yi ba karanta tarihu tabari a juz'i na hudu shafi na 512 warawa tabari aidan an amur bin hafsin kala أقبل أمار أمار نيبسكنتو حتى هذا الزبير يوم الجمل بالروم يتري الزبير دماش فقال سي زبير يتشي أتقتلني كشين ذاك كي أمار يا أبا اليقظان فقال يا أبا عبد الله سيجي يا كي أبا عبد الله جماعة متمن ذي كشي كذا كي هكا بازايقي ذا أيبا جماعة من قالوا أنا لكيوكو karanta tarihu tsabari a wancan shafin. Wa haza kulluhu fi ma dara baina sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in malaki duk wannan abin da ya faru tsakanin sahabbai fi ma'arakatil jamal a yakin jamal kenan iyakan abin da ya faru kenan wa amma fi mawqi'ati siffin amma a yakin siffin allati darat baina ali wa muawiya wanda wannan yakin ya faru tsakanin sayyidina ali da muawiya radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda me ya faru فقد ثبت عن علي رضي الله عنه على ما نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية يا تبتا أبي حكم سفين كمان ابن تيمية يبار العباري أن إسحاق بن الراحة وراوية بسنده إلى جعفر بن محمد أن أبيه قال سمع علي يقول يتي أنجي سيدنا اليوم الجمل أراني يكن جمل أو يوم سفين ويكن سفين رجلا يلعن يغلو في يغلل يغلو في القول ينا كوسس مغانا akan su Muawiya faqal yace la taqulu illa khairan kai kaka ƙara faɗin komai sai alkhairi wa inna ma hum qaumun za'amu inna baghaina alaihim ce mutane ne waɗanda suke riya cewa mu mun zalunce su wa za'amna annahum bagaw alaina mu ma mun riya mun zalunce su sun zalunce mu faƙatalna wannan akan wannan riyawa da riyawa ne fa muke yaƙi ina ba ta mun gane wannan da kyau ma'ana suna da uzurin da yasa suke yaƙan mu muna da uzurin da yasa muke yaƙan su saboda ka daina wannan magana da kake shi sai yana daga ko fitina ta taso cikin jama'a masu surutu ƴan kunji kunji su je nan su je nan duk su ne miyagun al'umma ina ba ta mun gane su ne miyagu wane zai ce wane ya ce wane zai ce wane ya ce waɗannan ba mutanen kirki ba ne Allah shi kiyaye mala ce karanta littafin min hajji sunna a majaladi na biyar shafi na 244 da shafi na 245 Allah ya samu dace wa'an muhammad bin nasarin bi sanadihi an makhulin daga muhammad dan nasar ya koro isnadin shi har zuwa ga al-imam makhul ya ce wa anna ashaba ali sa'aluhu amman kutila min ashabi mu'awiya an tambaye sayyidina ali me zai ce game da mutanen da kashe daga cikin sojojin mu'awiya qala sai ce hum mu'minuna mu'minai ne kun gano wannan da kyau amma yanzu kai fa abu zai hada ka da mutum kai kake zargin shi bai ma san kana yi ba sai ka yanke hukunci mai zafi a kai saboda kai dabba ne ina fata mun gano wannan da kyau ya ce mummine ne ko fa sa'alin suka kashe su ma ce mummine ne karanta min hajji suna mujalladi na biyar shafi na 245 wa'an abdulwahid bin abi aunin kala marra ali wa huwa mutawakki'un ala ashtarin sayyidina ali ne ya zo wucewa yana ya dafa jikin ashtar wana suna tafiya tare ala qatala siffin yana yawo yana duba waɗanda aka kashe a wajen siffin fa iza habis al-yamani maqtulun sai ga habis al-yamani an kashe shi fa qala al-ashtaru sai ashtaru ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haza habis al-yamani wannan habis al-yamani ne ma'ahum ya amiral mu'minin yana tare da waɗannan mutane alaihi alamatu muawiya har ma gashi da uniform na mutanen sayyidina mu'awiya amma wallahi laqad ahittuhu mu'minan da na san shi fa mu'mini ne mutumin kirki fa qala ali sai sayyidina ali ya ce wal ana huwa mu'minun har yanzu ba mu'mini ne kawai dai yana sabani da mu bai sa wanda ya zama ba mu'mini mutumin kirki ba ko duk wanda yake da sabani da kawai zama mutumin kirki ba ne kun ga wannan ne kyau ko sai mutane su ta surutu su ta surutu har da ƙarshe su hutu ya zama masu matsala kuma kuna bayan da wannan da kyau shi yasa ku rika managing crisis duk in ya taso ku sayin da za ku tare shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine mala yace wa amma muawiyatu radiyallahu anhu amma shi muawiya Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda faqad taqaddama thana'uhu ala ali ibn abi talib radiyallahu anhu bayani ya gabata na irin yaban da yake masayid na Ali Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Wa atirafuhu bi fadlihi da kuma jawabai da suka zo ingantattu daga mu'awiya da ya fito fili yake furuci da falala na sayyidina Ali ibn Abi Talibin kama ja'a fi hiwarihi ma abi muslimin haulani kaman yanda ya zo dangane da tattaunawan da shi mu'awiya ya yi da abu muslim alkhaulani lamma ƙala lahu yayin da ya ce mashi anta tunazi wa aliyan am anta mithluhu ya mu'awiya wai kana jayayya da sayyidina ali dan kana ganin cewa bai cancanta ya zauna karagan mulki ba mulkin kake son ka ansa ko ko kana ganin kafi shi ne ko matsayin ku ɗaya mun gano wannan da kyau ko ma'ana aliyu ya riƙe madina da inda aka yi mai mubaya a matsayin shugaba jagora kai kuma ka riƙe inda aka yi maka mubaya abin da kake nufi ka yi kenan ko ko kana son ka tumɓuke aliyu ne baki ɗaya saboda ba ali ne ya dace cancanta ya zama bakai ne faƙala sai mu'awiya ya ce la wallahi duk ba ɗaya inni la'a'alamu annahu afdalu minni ni na san cewa ali ya fi ni falala wa a haƙƙu bil amri minni kuma ya fi ni cancanta na hawa karagan mulkin malai ce ila akhiri kalamihi mun karanta irin wannan magana a baya malai ce unzur ka duba shafi na 238 min hadhal kitab na wannan littafi mun tattauna wannan magana keke da keke sayyidina muawiya ya fito karara ya tabbatar da cewa sayyidina ali yana gaba gare shi kuma ba yana jayayya da shi dan ali bai cancanta bane mun yi bayani cewa matsalan da ya faru shi ali yana ganin lalle za a hukunta wanda suka kashe suka kashe sayyidina uthman amma a jinkirta su kuma suna ganin lalle a kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman a gaggauta kawai matsalan nasu jinkiri ne da kuma gaggautawa Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa qadarawa abu nu'aymin fi hilyatil awliya haƙiƙa abu nu'aymin ya ruwaito a cikin littafin hilyatil awliya anna dirarata bunu damra cewa lalle dararata ɗan zamra a sadda'i da khala ala mu'awiya ta faƙala lahu ya shiga wajen mu'awiya yana shiga sai mu'awiya ya ce madalla da zuwanka sibli aliyan siffanta man aliyu ya ali yake a wajenka yi man bayani dangane da shi faƙala sai ce awa tu'ufini ya amiral mu'minin ranka ya daɗe don Allah amirul muminin a yafe man mun gano wannan da kyau ku a yafe man ya za ka yi ma wannan tambayin misali yanzu ka je wajen jonathan sai ce yi man bayani dangane da rotimi ameci mun gano wannan ka san dodon jonathan yanzu shine ameci ina fatan ban gano wannan da kyau saboda duk abin da jonathan yake takama da shi ameci na da shi kuɗi ne wane ne makirci ne tiya iya ina fata mun gano wannan da kyau sannan kuma ya ji su na bayan shi to kaga dole ya ƙara kiɗimewa shi silalami ɗan ma baka ji an fara rikici da shi kamar yadda yake da amecin ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to misalin wannan ne zaka gane in dai kana tafiya da siyasar Najeriya da irin yadda take juyawa da irin yadda ake kaiwa da komowa shi ne daga shigowar sai ce me za ka faɗi don gani da sayidina Ali su fanta man shi ƙala sai ce la'o'ofika ba zan yafe maka ba sai kai man bayani ƙala sai yake cewa amma amma idla budda to cin da ya zan babu makawa sai ne bayani fa innahu kana wallahi ba'idul mada sayyidina ali mutum ne mai zurfin tunani da hangen nesa ya ƙulu faslan in yana bayani dalla-dalla yake yi din mai sauraron shi na gane me yake faɗi mun gano wannan kyau ko shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ne kuma jarumi ne ba ɗan ƙarami ba sannan mai bayani ne dalla-dalla daki-daki wanda duk wanda ya ji zai gane ina fata mun gano wannan da kyau bai wanda Allah maɗaukin sarki ya maɗan gidan mai keken ɗinki kenan in yana jawabi ana gane jawabin shi dalla-dalla Allah ya yadda bayani sai albani ko kun gano wannan da kyau ko shi wancan ɗan ibiran wancan diraman da aka yi, da ya zo wai zai faɗi sunan mai ruwaya ne ne ce? Eh? Rahawaihi, ka rawiya ne fa wai rahawaihi. Wannan mashirmancin ne zai zo ce wai zai ja da mutane wai yana magana da malaman duniya, malaman cikin gari ne malaman duniya? In malaman cikin gari ma suka yi da wannan ɗan ibaran cewa wai shi yana magana ma sama da su sun ji kunya. wai ya kasa faɗin rawiya daidai, kasan abin sai an karantar da kai. Ina fata mun gano wannan da kyau, wallahi Allah ya maka baiwan iya bayani dalla-dalla ba jibge wannan alheri ne kawai da Allah yake zaɓin mutum ya mashi. Ina fata mun gano wannan da kyau, wai su sun ce albani ubanka tela ne wai irin a wulaƙanta shi, to sai me tela ne dillali, amma kuma ɗan shi kuma malami hamshaki. ina fatan mun gano wannan da kyau to sai me malami ne bijimin malami da duniya tana da labarin shi baki ɗaya kuma idan aka ce zariya birnin ilimi ko kun ki ko kun so son ku da kin ku za a ce ka san albani ina fatan mun gano wannan da kyau dole shi ke rike da tutan birnin takan na ilimin garin wannan na daga dalilin fada da shi in an matsa gaba ne tawadan arna ta shigo in an matsa gaba ne ya ce arne ba zai zaɓe ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace su kuma sai ku je ku yi masu gaisuwa shin da ƴaƴansu sun mutu mala ya ce wa ya hukumu adalan sannan kuma yana hukunci da adalci bayanin na da yawa wa zakara kalaman tsawilan ya faɗi magana mai tsawo fi wasfi ilmihi wajen siffanta ilimin ali wa shuja'atihi da jarantan shi wa zuhudihi da kuma zuhudin shi ina fatan mun gane wannan da kyau a gaban muawiya ake wannan a fadan muawiya ila an kala har zuwa inda yace fa wakafat dumu muawiyata aikan ka ce kwabo hawayen muawiya suka dinga ambaliya suna kwarara ala lihiyatihi akan gemin shi ma yimlikuha bai iya riƙe wannan hawayen ba, waje ala yanshifuha bi kummihi sai ya riƙa sa hannun rigan shi na share hawayen, waƙadik ta na ƙalƙaumu bilbuka mutanen da ke fada gaba ɗaya suka fashe da kuka, waƙali ya ce, kaza kana abul Hassan rahimahullah. Ya ce, haka baban alhassan yake Allah ya ji ƙanshi, ce mutumin kirki ne. mai zurfin tunani mai hangen nesa mai ƙarfi ne jarumi ne mai magana dalla-dalla mai kaza mai kaza mai kaza ya ce haka baban alhassan yake haka ake so kana rigima da mutum baka shiri da shi ka faɗi alherin shi ka faɗi gaskiya a kan shi wala ya jirman na kumshan ana ƙaumin ala Allah ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada ƙiyayen da kuke ma wasu mutane ya hana ku yi masa adalci ku yi adalci wannan shi ke kusa da takawa Allah ya sa mu dace bala ya ce fa hazihi ba'dul athar al manqula an sahaba bala ya ce wannan wani bangare ne daga cikin bangarorin atharai wanda aka samu daga sahabbai Allah ya ƙara masu yarda mimman waqa'a bainahum al khilaf waɗanda saɓani ya fara tsakaninsu fi thana'i ba'dihim ala ba'din irin yadda suke yaban sashinsu wa ta'zimi ba'dihim li ba'din da yadda suke girmama junansu mala yace wa tahabbihim fillah da yadda suke kaunan junan saboda Allah ragama ma hasala bainahum min al-ikhtilaf duk da abin da ya fara tsakaninsu na saɓani warhurub da yaƙe-yaƙe na sha'ad ana ijtihadi kullum minhum na abin da ya fara tsakaninsu na ijtihadin da kowane ɗaya da ke cikinsu mimma yara annahu fihi maslahatul umma wanda yana ganin ai wannan rigiman shine maslaha ga al'umma amma tare da wannan sahabi bai taba zagin dan uwan shi da yake fada da shi ba su da suka yaƙi juna ya kashe juna suka kashe junansu amma ba su ware suna habaici suna zagi suna cin mutuncin junansu amma yanzu ɗan rashin fahimta ne zai faru tsakaninka da wani in ya fara yawo da zagi da cin mutunci da ɓatanci abin sai ya ɗaure ma kai alherinka ya ɓoye sharrin da baka yi bai ɗauko ya sa maka kuna fahimtar wannan da kyau ku jama'a ko muna ƙin mutum ko ba za mu ɗauko abin da bai yi ba mu ɗaura mashi Allah ya kiyaye bakunanmu a kan wannan, Allah ya tsara ayyukanmu a kan haka, mutum bai yi abu ba mu ɗauko mu ce ya yi, ya yi alheri mu ɓoye mu ce bai yi ba, wannan mugun abu ne, wannan ya saba ma tafarkin da muke tafiya a kan shi. Bayan da za idan mun ka ɓata mana rai, da mun san kai mutumin kirki ne, mun yi rawa da bazanka, kawai yau don wani abu ya taso sai mu ce wai kai duk kirkin nan na da, to ba kirki ba ne wannan ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne iblis mutumin banza ne ya yi aikin alheri annabi da ya ji sai ce sadaka ka wa huwa ka zo abin da ya faɗi maka gaskiya ne amma fa shi ku sani makaryaci ne haka ake son mumini ya zama kada ƙiyayya da rigima da daru da ke tsakaninka da wane da wane yasa ka same adalci kalli rikicin da ke tsakanin ali da ma'awuya kalli yadda suke faɗin gaskiya kalli abin da sayyidin nan ali ya faɗi akan wancan bawan Allah isa jama'a kowa ya tsaya kalli mu fa addini muke yi wallahi ba shirme muke yi ba kuma addini ya hana duk wani abu irin wannan da ake na batanci in kaga batanci ko to ba addini ake ba ka fita daga wannan tafiyan kafin ta bare da kai Allah ya sa mu dace mala yake cewa duk wannan abin da suke suna ganin sun yi ne saboda maslahatul umma wa iqamatu dinillah kuma suna ganin yin haka shine zai tsaye da addinin Allah wa shar'ihi da kiyaye shari'ar Allah wa ma'a haza tare da wannan faƙar kano kullum minhum yunsifu sahibahu duk da wannan abin da ya faru na rashin jituwa tsakaninsu to suna ma junansu adalci wala yahmiluhu khilafuhu lahu saɓanin da ke tsakanin shi da wani wannan bai ɗaukan shi filishtihadi ala ta'an alaihi fiddini ya koma yana sukan shi a fuskan addini wal itida'i wa zulmi ya wuce gona da iri wajen magana da kuma harkan cewa wani azzalimi ne wani macuci ne wani bai da gaskiya ya yi rashin mutunci iri kaza ba sa wannan tare da suna yaƙi isu isu jama'a ku samu fiƙul khilaf ya ake abin nan managing crisis in ya taso kowa ya iya sama bakin shi linzami da irin aikin da zai yi karka kallon rikici daga nesa karka sake karka kallon rikici daga kusa in ba ka bako sai na san shi ya shafe ka don duk wata hayaniya in ta taso ko Allah ya ka bata wata daya in te wata bata kwanta ba ko Allah ya ka bata shekara goma za ka neme ta ka rasa ta duk waɗanda suke ta hayaniya da mu jama'a tun da ba yanzu ba tun da abinda suka kasa ganewa sun kasa manajin crisis ɗin ne suka shiga gari suka yi ta surutu suna ta ɓatanci aka waye gari abin ya zo ya wuce yanzu ba wanda ya kai su jin kunya kuma mun gano wannan da kyau ko to in wani abu ya faru irin wannan karkai magana kai shiru in kuma kayi to ka tuba mun gano wannan da kyau ko wallahi jama'a in sabani ya hada ni da mutum ko kokari nake yi kaffa kaffa da baki na ko maganan da muke wannan in kun lura ba mu magana muna zakewa ba mu kafarta kowa ba mu fasikantar da kowa ba mu zalantar da kowa ba mu bid'antar da kowa sai dai mu faɗi maganan da mutum zai ce an mai bakan magana ita ko ba ɓaci ta ba ina fata mun gano wannan da kyau sai dai a wani lokaci ta ɗara ɓaci zafi to haka ake managing crisis ina fata mun gano wannan da kyau kuma in baka taɓa shiga rigima irin wannan ba ko misali kai baka taba rigima da wani ka je ka yi surutu ba ko to kafuwa ne da shi bai wanda ya taba yi ya fi ka gogewa yanzu in wani abu ya taso to ba zai shiga ba in misali wanda maciji ya ciza in ya ga igiya me zai yi kai da baka taba ganin maciji ba sai ka ce laga wani abu mai kyau bari ka je ka dauko kaga ya fi ka gogewa a cikin harkar Allah ya tsare mana imanin mu sakamakon kurewar lokaci nan zamu saurara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم